إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta ɗaya ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wadda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara 2025 miladiya a wannan markazi namu mai albarka markazul imami dani da tahfizil qur'ani wa ulumi da ke biya okwatas cikin garin azare jihar Bauchin Najeriya munasabar da ta haɗa mu anan shine majalisi na wato ainihin tafsiri da zamu na gabatarwa insha Allah ta'ala a kowace wato ainihin safiya ta wannan wata mai albarka yana daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan abu na farko shine azumtar wada riko da umarnin Allah ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum Allah ce duk wanda ya halarci watan daga cikin ku to ya azumce shi sannan annabi sallallahu yana sha man sama ramadana imanin wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci wata ramadan yana mai imani da neman gafara a wajen ubangiji to Allah ta'ala ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubi shi sannan daga cikin shiryarsa annabi sallallahu a wata ramadan akwai wato salatu tarawih har ma yake cewa man qama ramadana imanin wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi wata ramadan yana mai imani da neman lada to shi ma an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sannan daga cikin shiryarsa abu na uku akwai yawaita kyauta kamar yadda ya zo a hadisi na abdullahi dan abbas da yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nasu wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan sannan daga cikin shiryarsa akwai i'tikafi kamar yadda ya zo a hadisi na abu hurairah Allah ya kara mishi yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما annabi sallallahu yana i'tikafi kwana goma ya keɓance kansa a wato cikin masallaci domin bauta kwana goma a cikin ramadan kowane ramadan amma shekarar da ya rasu kwana ashirin san daga cikin shiryarsa akwai wato ainihin yawaita mudarasa na alkur'ani kamar yadda ya zo hadisin abdullahi da abbas din da Allah kara musu yarda yake cewa mala'ika jibril ya kasance kowane wato ainihin yini na ramadan yakan zo annabi sallallahu alaihi wasallam domin su yi mudarasa na alkur'ani kenan ramadan wata ne na alkur'ani wannan munasabar ta sa wato daga cikin abu muma da muke muka lazumtawa kanmu shine kokarin mi karanta alkur'ani wato ainihin da kuma kokarin fahimtar mi ma'anonin shi wannan ita ce manufa ta wato ainihin kafa wannan wannan majalisi sannan kuma abu na gaba shine wannan tafsiri da zan karanto mana tafsiri ne da al'abdul faqir ila afwi rabbi ya wato ainihin takaita shi wanda asalinsa tafsiri ne na imamul bagawi ma'alimut tanzil sannan sai muka takaita shi bi fadlillah azza wa jal sannan asali tarihin takaita wannan tafsiri lokacin da muka assasa markazul imam danil tahfiz alquran wa ulumi wannan markazi kenan mun bude bangare na na qira'at al-ashr to sai ya zamo wanda alarama yana ciki aramma ismail da yake gefe na na ciki to da muka assasa sai naga yana da kyau ɗaliban wannan bangare ya zamo za su yi tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma su san taujihul qira'at yanda ake fuskantar da qira'at me yasa aka ce maliki da maliki ya za a fuskantar da su me yasa yukazzibun yakzibun ya za a fuskantar to a cikin wannan tafiya sai na haɗu da tafsiri na Imam al-Baqawi sai naga ya dace wannan tafsirin a sanya ma ɗalibai to amma dai yana da ɗan girma to kuma ɗalibai kun sani dukka har malaman su cutar kasala ta me ta kama su an gane to sai ya zamo tunanin cewar to wannan tafsirin akwai wasu masail da shi Imam al-Baghawi ya wato ainihin tsawaita a ciki wanda ɗalibin ilimi mubtadi farau zai iya takaituwa daga barin su kamar masail na fiqhiyya kamar isra'iliyat kamar wasu masail lughawiyya wanda imam ya dan wasa wanda ɗalibin ilimi zai wato an iya wannan takaita daga barin su to wannan ya shajja'a ni wajen takaita wannan tafsiri wanda bi fadli azza wa jalla yanzu gashi za mu karanta shi wannan ku je shi kafin insha Allah ta'ala wata ran ya zama yana hannun ku insha Allah ta'ala an fahimci wannan wannan kenan don haka dai asalin wannan tafsiri za ku ji asalin sa tafsiri ne na Imam al-Baghawi Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi wanda mai suna ma'alimu tanzil wanda kuma sai wato ainihin muka takaita shi akwai wannan manhaji na wannan takaitawar amma shi zai kasance ne ba wannan ba masmu' ba insha Allah maqru saboda takaice yanzu ba za mu tsawaita ba amma yana da kyau duk wanda zai ji wannan tafsiri namu to ya san mustalahul kitab me mustalahul kitab shine wata formula ta littafi shine kamar haka in ka ji mala yana ce maka ahlul madina wanda wannan formulan kuma za su shafi an qira'at ne an gane yau in ka ji mala ya ce ahlul madina yana nufin nafi' da abu ja'far da rawiyan su wanda yanzu mu zo mu ji su sannan idan ka ji ya ce ahlul sham yana nufin ibnu amir shami sannan in ka ji ya ce ahlul kufa yana nufin asim da hamza da kisa'i iyasu yake nufi to amma na kara khalaf al-ashir a ciki idan ka ja ce ahlul basra yana nufin abu amr da kuma yaqub idan ka ja ce ahlul hijaz yana nufin nafi' da ibn kathir da abu ja'far idan ka ja ce ahlu makka yana nufin ibn kathir an gane to waɗannan yana da kyau mutum ya san wannan formula kafin ya kutsa cikin me cikin tafsiri an gane kuwa sannan a takaice su waɗannan da muka faɗe su ɗin ƙari'ai ne guda goma kamar nafi yana da wato ainihin rawuye guda biyu sune qalun da warsh ibn kasir yana da rawaye guda biyu shima sune albazi wa qumbul sannan abu amr shima yana da rawaye guda biyu sune hafs duri da kuma asusi sannan ibn amir shi kuma yana da rawaye guda biyu shima shine sune hisham da kuma ibn zakwan sai kuma asim yana da shu'ba da kuma hafs sai kuma hamza al-kufi yana da wato ainihin khalaf da khallat sai kuma al-kisai shi yana da al-lays da kuma ad-duri wanda al-lays shine abul haris sai kuma Abu Ja'far yana da Isa ibn Wardan yana da kuma Ibn Jammas sai Yaqub yana da Ruwais yana da Rawh sai Khalaf al-Ashir yana da Ishaq kuma yana da wato ainihin Idris an gane to waɗannan mustalah din idan har kana son fahimtar littafin nan tana nace daga cikin manufar takaita shi shine domin ɗalibai na qira'at su san yadda za su na fuskantar da qira'o'in saboda in kawai ka karanta misali yukazzibun kuma yakribun amma baka san me ba an gane a akwai hikima da Allah ya saukar da wannan fiskoki biyu din yakribun da yukazzibun wa idh wa'adna wa idh wa'adna duka akwai me hikima fatalaqa adamu min rabbih kalimatun fatalaqa adama min rabbih kalimatin an gane to duka akwai wannan akwai wannan hikima da Allah ta'ala ya saukar da su da wannan wajihi da haka wannan mustalah ne formula ne ta littafin wanda ga ɗalibin ilimi yana da kyau ya santa wannan kenan sai tarjama ta Imam al-Baghawi a takaice shi mai asalin littafin da muka takaita sunan shi wato ainihin Muhyi Sunna al-Imam al-Hafiz al-Mujtahid Muhyi Sunna Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Baghawi an gane wanda an haife shi a gari da ake ce da shi Bagh ko Baghshur wanda da shi ake jingina shi ake ce da shi al-Baghawi wanda yake ne na Khurasan wani yanki yanzu na kasar Iran malamai sun ci ai haife shi a shekara ta 433 wato ainihin bayan hijira sannan kuma daga cikin yabo da aka yi wa tafsirinsa shine an tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dangane da tafsirai guda uku ne ne yafi kusa da Alkur'ani da Sunna da tafsirin Zamakhshari da kuma tafsirin Imam Al-Qurtubi da kuma tafsirin Imam Al-Baghawi sai wato ainihin Ibn Taymiyyah amsa da cewa cikin waɗannan tafsirai guda uku wanda ya fi kusa da sunna kuma wato an ya kubuta daga bidiyoyi da hadisai masu rauni shine tafsiri na Imam al-Baghawi an gane kenan magabata ma suna ba wannan tafsiri mai muhimmanci sannan kuma Imam al-Baghawi sunni ne salafi an gane kuwa yawwa don haka tafsirinsa yana da muhimmanci daga cikin littafansa da ya wallafa akwai wannan tafsiri da yake gabanmu kuma akwai sharhus sunna shi yasa yawancin hadisai da ya kawo ma cikin tafsirinsa ko da sun zo a Bukhari da Muslim to baya kawo lafazin Bukhari da Muslim yana kawo lafazi ne da ya rawaito shi a cikin littafinsa mai suna Sharhus Sunna yana da kyau ɗalibin ilimi ya san wannan an gane kuwa wannan ita ce muqaddimar da na sona wato ainihin gabatar mana a takaice wanda kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga tafsiri na cikin suratul Fatiha wanda zan so alarma karanta mana suratul Fatiha tun gaba daya sannan kuma sai insha Allah ta'ala mu ji tafsirinta fadda kafin mala ya karanta kuma ku sani tsari na markazin nan shine ikhtisar ba ma tsawaita ba za mu yi fatiha wai tsawon ramadan ba ba za mu yi ba ko bismillah mi sati biyu muna yi ba za mu yi ba dan haka yanzu za mu iya tashin fatihar ma gaba da an gane kuwa yawa eh mu ba za mu yi wannan ba tafsiri ne mukhtasar yawa saboda mun ce mukhtasar ne da yawa shi yasa wannan tafsiri na bashi suna ma taysirur rahman fi ikhtisari tafsiri muhyi sunnah an gane kuwa yawa don haka ikhtisar lami karkace malam yana ja a ja lami Allah ta'ala ya mana dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
amin a cikin sallah ko ma mun saba faɗa to suratu fatihatul kitab wato surar mabudin littafi summiyat fatihatul kitab an kirayi wannan sura da fatihatul kitab li'anna Allah biha iftataha alquran saboda da ita ne Allah ta'ala ya bude alqurani wa hiya makkiyatun ala qawli al-aktharin sannan wannan sura an saukar da ita ne kafin hijira a maganar mafiya yawan malamai in an ce sura makkiya ce ba an saukatta a makka bane in dai an saukatta kafin hijira ana ce da ita makkiya sannan in an saukatta bayan annabi sallallahu ya yi hijira bayan shekara 13 kenan da turo shi a matsayin annabi ko manzo to wannan ana ce da ita madaniya sawa'un a makka aka saukar da ita ko a madina ko ma a ina ne an gane kenan in an ce makkiya shine an saukar da ita kafin me kafin hijira madaniya kuma bayan hijira sannan makiya ce a bisa ƙauli na mafiya yawan malaman tafsiri. Li'an Allah ta'ala manna alar rasu sallallahu Alaihi wasallam bi ƙauli, domin Allah ya yi baiwa ga annabinsa sallallahu Alaihi wasallam da faɗin shi, wala ƙad atina ka saba'an min almasani wal Qur'an al'azim. Allah ce tabbas mun baka saba'an ayoyi bakwai min almasani daga cikin wato ainihin ayan da ake yawan maimaita su wal Qur'an al'azim sannan mun baka alqur'ani mai girma wal muradu minha fatihatul kitab. Abin da ake nufi da sab'ul masani din nan shine ita wannan suratul Fatiha wa suratul Hijr makkiya ita kuma wannan suratul Hijr da Allah ya ce wa laqad atinaka sab'an minal masani wal qur'anil azim ita ma an sauka da ita ne kafin hijira falam yakun yamunnu alaihi biha qabla nuzuliha to da dai Allah bai kasance zai masa ya ce yayi masa baiwa da ita ba kuma bata sauko ba da wannan malamai suka tafi cewar ita suratul Fatiha an saukar da ita ne me wato ainihin qabla al-hijra بسم الله الرحمن الرحيم قوله بسم الله wato fadin Allah bismillah da sunan Allah albawo adatun takhfidu ma ba'daha wato ita ba din nan ma'aikaciya ce wacce take kasara a abin da ya biyo bayan ta an gane kuwa misla min wa an kamar min wa an dukkan su ma suna cikin mai huruful jar wal muta'alliqu bihi al ba mahdhufun li dalalati al kalami alayhi sannan abinda ba din nan tara ta yi da shi to shafaffe ne saboda me nusantar da bayani bayanin ya nusantar zuwa gare shi taqdiruhu abinda ake kaddara shi shine a ce abda'u bismillah an gane na fara da sunan Allah auqul bismillah ko kuma ka ce mi da sunan Allah kenan bismillah akwai wani abu da mi ake kaddara shi wanda aka shafe shi amma an bashi ne saboda dalalatul kalam dalalatul kalami alaihi wanda shine zaka kaddara shi da cewar abda'u bismillah auqul bismillah to na fara da sunan Allah ko kuma ka mi ka ce da sunan Allah وأسقطت الألف ألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة الاستعمالها وطويلت الباء sannan a bismillah an shafe alif wanda ita ce hamzatul wasli saboda yawan amfani ko kuma saboda takaitawa da kuma yawan yanda ake amfani da ita sai kuma aka tsawaita ba'un da shi yasa a wajen rubutu zaka ga an yi ba'un sai a tsawaita me wato a tsawaita ba'un din sai ai sinin wannan ba din tana nuna akwai abin da aka mi aka shafe shi ita ce hamzatul wasl amma asalin rubutun ya kamata an yi ba'un ne sai ai mi alif shine ita hamzatul wasl sannan sai ai sinin to amma an shafe ta mala yace talaban lil khiffa wa kuma mi wa kasarat listi'maliha an fahimci wannan qawluhu Allah da Allah bismillah kenan qala al-khalil wal jama'a wato khalil qala al-khalil wa jama'a wato khalil da wasu dandazon malamai suka ce huwa ismu alamin khasu lillahi azza wa jalla wato suna ne ba na yanka ba wanda yake banci Allah ta'ala lashtiqaqa lahu wato bai da wani abu da aka ciro shi ka asma'il a'lam kamar dai sauran sunayen yanka lil ibadi na bayi misla zaid wa amr in an ce zaid da amr ba suna ne da suke da mai ishtiqaq ba suna ne na mai sunayen yanka don haka shi ma Allah suna ne mai na wato ainihin na Allah wanda yake bance shi wanda baya halasta wani ya ce ya kira kansa da mai suna na wato ainihin Allah قوله الرحمن الرحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما وتفدن الله الرحمن مي رحمة الرحيم مي جنقي أبلا دان عباس الله قال مسل داكي هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر وتسونا يعني قدابي وان دقيا في دي توشي فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ أنشي الرحمن شيني مي قمم الرحمة wato ainihin kuma mai takaitaccen lafazi mai ma'anan takaitaccen lafazi shine ar-rahman baya dacewa a ce da wani ar-rahman an gane amma war-rahim amul lafzi khasul ma'ana amma ar-rahim din nan mai jin kai kuma to mai gamamman lafazi ne kuma amul lafzi mai gamamman lafazi ne ma'ana lafazin sa yana iya wato ka kira Allah da ar-rahim ka kira wani Allah mami da ar-rahim kamar yanda Allah ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da me wa kana bil mu'minina rahima kun ga kalmar rahim kina ar-rahman ya keɓanci Allah ne kadai amma ar-rahim yakan Allah ana kiransa ar-rahim sannan wani Allah ma ana iya ce da shi me ar-rahim amma ar-rahman baya halasta a ce wani Allah shi ma me ar-rahman ne shi yasa mala yace nan ar-rahman amul ma'na khasul lafzi war-rahim amul lafzi khasul ma'na war-rahma mala yace abinda ake nufi da rahama iradatullahi ta'ala alkhaira li ahli shine wato ainihin nufin alkhairi da Allah yake yi wa wato ahalinsa an gane bayinsa waqtalafu fi ayati tasmiya wato malamai sun yi sabani akan wannan aya ta bismillahir rahmanir rahim fa dhahaba qurra'ul madinati wal basra sai wato ainihin makarantan madina sune nafi' da abu jafar ko da basra wanda shi sune yaqub da abu amr suka tafi ila annaha laysat min fatihatil kitab cewar bata daga cikin me suratul fatiha wala min ghaida min as-suwar ba kuma ta daga cikin wanin ta ma daga surori wal iftitahu bi halit tayammuni wat tabarruk wato budewa da aka yi da bismillahir rahmanir rahim domin kawai neman albarka ne wa zahaba qurra'u makka wal kufa amma malamai na makka wanda shine ibnu kathir ko wal kufa da kuma malaman kufa din nan ganda su ne wato ainihin asim da hamza da kisa'i da khalaf al-ashir ko su kuma sun tafi ila annaha min al-fatiha cewa me tana daga cikin fatiha walatin min sa'ir suwar wa annaha kutibat lil fasli amma ba ta daga cikin sauran surori an rubuta ta ne domin bambance tsakanin surori anan idan ka bude mushaf namu kowa yanzu da mushaf nasa yake gaban sa in ya bude daga bismillahir rahmanir rahim an rubuta aya ta daya a daidai lokacin da in ka bude mushafi na wato ainihin yan madina da yan basra zaka ga bismillahir rahmanir rahim babu alamar aya daya an gane alhamdulillah rabbil alamin shine yanzu ban san Qur'an da yake hannun Yusuf ba ina ga zaka ga yau da yake warshi ne a hannunsa warshi kuma dan Madina ne an gane to sai kaga bismillahir rahmanir rahim ba a rubuta aya ba kenan akwai sabanin malamai wajen cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce ko ba me aya ba ce na'am wattafaqu ala anna al-fatiha sab'u ayat amma sun yi ittifaki dukkan su cewa fatiha dinnan ayoyinta guda nawa ne bakwai ne duk sun yi ittifaki fal ayatul ula inda man ya'udduha min al fatiha aya ta farko cikin wanda yake irga ta cewar tana daga cikin fatiha to ta fara ne da bismillahir rahmanir rahim wabtida'u al ayatil akhira siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ayar ƙarshe ce nan tana farawa kuma daga siratal ladina an'amta alaihim har zuwa ƙarshe wa man lam ya'uddaha min al fatiha qala ibtida'uha alhamdulillahi rabbil alamin wanda kuma baya kididdige ta baya lissafa ta daga mi Fatiha to ya ce alhamdulillah rabbil alamin nan ne aya ta farko wabtida'ul ayatil akhira ghayril maghdubi alaihim aya ta ƙarshe kuma ta fara ne da ghayril maghdubi alaihim ina ga Yusuf kai ka gani da yake mushafin gurin ka na warshi ne to kenan za ku ga haka tsarin yake kenan ayoyi bakwai ne sun yi ittifaki amma irgen ne wajen irgen ne suka yi sabani an gane wanda suka ce duk sun ce bakwai ne wasu suka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin shine aya صراط alladhina an'amta alaihim zuwa ƙarshe kuma wannan afwan ghayr maghdubi alaihim zuwa ƙarshe shine shi ma aya wasu suka ce a bismillahir rahmanir rahim aya daga sirat alladhina an'amta alaihim ghayr maghdubi alaihim waladdallin shi ma mi aya ne na'am qawluhu ta'ala alhamdulillah wato fadin Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah lafzuhu khabarun ka'annahu yukhbiru anna almustahiqqa lilhamdi huwa Allah azza wa jalla wato lafazinsa labari ne kamar da yana bada labari shewar wanda ya cancanci godiya shine Allah mabuwayi madaukaki wa fihi ta'limul khalqi wato cikin sa kuma akwai koyar da halittu cewan su koyi godewa Allah taqdiruhu qaddarawarsa shine qulu alhamdulillah wato ku ce alhamdulillah kenan da Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin ya tarbiyantar da bayinsa su koyi godewa Allah a cikin mi dukkanin al'amuran su walhamdu yakunu bi ma'na shukr ala ni'ma to in an ce alhamdu yakan zo da ma'anar mi kasan yakan kasantu da ma'anar godiya a bisa ni'imar da Allah ya wa bayi an gane ni'imomin nan ko suna da yawa iya abin da zaka iya cewa shine wato ka ce alhamdulillah kuma ka gode wa Allah saboda tarin ni'imomin da Allah ta'ala ya wa bayi wa yakunu bi ma'na thanaya alaihi bima fihi min al-khisal al-hamida sannan wato ainihin alhamdu yakan kasance da ma'anan wato yabo wato akan ni'imomi ko akan abin da bawa ke ciki na halaye kyawawa da Allah ta'ala ya mishi قوله لله ده الله شاء الحمد لله اللام فيه للاستحقاق كما يقال الدار لزيد wato da Allah ya ce alhamdulillah lillah din nan malamai suka ce allamu cikin sa fihi lil istihqaqi wato lamun din nan ta cancanta ne wato kenan hakikanin wanda ya cancanci godiya shine wa shine Allah yanzu wani ya baka kuɗi wa fi cancantar godiya shi wanda ya baka kuɗin ko Allah Allah shi ya koro ma wannan wanda ya baka me ya baka kuɗi din an gane kuwa kenan wanda ya fi cancantar godiya a dukkan yanayi da halaye shine ubangiji ta'ala rabbil alamin ubangijin talu kai ko kace ubangijin halittu domin kamar yanda yazo a littafi da makanta na aqidar usul salasa yace kullu ma si wallahi ala duk wanda ya waninci wani Allah to ya shiga mi al'ala kenan godiya ta tabbata ga Allah ga ubangijin wato ainihin halittu baki da arrahmanir rahim wato mala yace farrabbu yakunu bi ma'anal malik arrabbu yakan zo da ma'anan mi wato mamallaki wa yakunu bi ma'anar tarbiya wal islah wato kuma yakan zo da ma'anar reno ko kuma kyautatawa fallahu ta'ala malikul alamin wa murabbihim mala yace Allah ta'ala shine wanda ya mallaki wato ainihin halittu gaba ɗaya kuma yake renan su wala yuqalu lil makhluqi huwa ar-rabbu mu'arrafan mala yace amma ba a cewa halittu wato ar-rabbu kasa da al-ta'rif din nan ba a yi an gane inna ma yuqalu rabbu kaza mudafan sai dai a ce rabbu kaza a jingina shi da wani abu li'anna al-alif wal lam lit-ta'mimi domin alif da lam ta arrabu din nan domin gamewa ne wa huwa la yamliku kulla su kuma halittu ba sa mallakan duka sai dai ka ce rabbu dar rabbul bait an gane kuwa amma in dai arrabu ne ka sa al lit-ta'rif din nan to iya ga Allah ne an gane saboda shi ne wato ani hakikanin wato ani wanda ya wannan lam dinsa ta game masa gaba ɗaya lam allam lit-ta'rif din nan والعالمين جمع عالم رب العالمين شي كما جمعي ne na alam la wahida lahu min lafzi to bai da mufradi ami a lafazin sa akwai suna a larabci waɗanda ba su da mi ba su da mufradi a lafazin su kamar mi kamar an-nisa ko me mufrad na an-nisa ba daga lafazin sa bane imra'a an fahimci wannan wannan fa'ida ce lugawiyya qawluhu malik yawmiddin فدن الله تعالى مالك يوم الدين قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف مالكي وقرأ الآخرون مالكي أنغاني يو دغا cikin qurra da Asim da Kisa'i da Yaqub da Khalaf sun karanta Maliki da Alif amma sauran qurra kuma sun karanta Maliki ba tare da me Alif ba qala qaumun wasu malamai suka ce ma'anahuma wahid ma'anarsu guda ɗaya ne misl farihin wa farihin kaman farihin da farihin dukka gashi wannan da alif wannan babu alif kuma me ma'anar su daya wa hadirin wa hadirin wa ma'anahum ar-rabb malamai suka tafi wasu cewar ma'ana da maliki da maliki ɗaya ne kuma ma'anar su shine ubangiji kenan maliki yawmiddin ubangiji ranar hisabi yuqalu rabbud dar wa malikuha mala yace ana cewa rabbud dar ko wato mai gida wa malikuha kuma mamallakin gida an gane Ƙala Abu Ubaida, amma Abu Ubaida ya ce, Maliku ajma wa ausa, wato an ce Malik, wato mamallaki shi ya fi gamewa ya fi kuma yalwa, li'annahu yuqal Malikul Abdi wa Tayir, domin akan ce mamallakin bawa ko tsuntsu waddawa ko dabbobi wala yuqalu maliku hadhihi al-ashya amma ba a cewa sarkin waɗannan abubuwa ce sarkin bayi ko sarkin tsuntsaye ko kaza shi yasa shi wannan Abu Ubaida ya tafi cewar mi eh wannan Malik wato ainihin Ausa wa ajma wali annahu la yakunu malikan li shay'in illa huwa yamliku yace dan nan kuma mutum baya zama wa mamallakin abu face mi yana mulkarsa ne an gane yana karkashin mi ikon sa duk abin da ka mallake shi to ya zawo dama yana karkashin mi ikon ka wa qad yakunu malika shay'i wa la yamliku amma zai iya zama yana mulkarsa kuma mi baya wato ainihin mallakarsa an gane ka iya kana mulkar yanzu kaman sarki yana mulkar ku amma kuma bai mallaki abu da yawa ba an gane kuwa wannan shine قال ابن عباس ومقاتل والسدي مالك يوم الدين قاضي يوم الحساب waɗannan malamai da abla da abbas da muqatil da as-suddi suka ce ma'anan malik yawmiddin shine mai hu qadi yawmil hisab mai hukunci a ranar mi wato ainihin da za yi hisabi kenan addin shine ma'ana al-hisab kamar yanda mujahid ya faɗa Allah ta'ala yana cewa daman zalika ad-dinul qayyim ay al-hisab al-mustaqim an gane wa inna ma khassa yawm ad-din bi-dhikri ma'a kaunihi malikan lil-ayami kulliha sannan sani kawai Allah ya keɓance wannan ranar hisabi da ambato duk da yana mallakan dukkanin mi ranaku li'anna al'amlaka yawma idhin za'ila domin mallake mallake a wannan yini duka suna mi gushewa ne fala mulka wala amra illa lahu an gane babu mulki wato ainihin babu al'amari sai gare shi shi kadai qala Allahu ta'ala al-mulku yawma idhin al-haqqu lirrahman wato mulki na gaskiya a wannan yini ya kasance ga ar-rahman wanda shine Allah ƙauluhu faɗin Allah ta'ala iyaka na'budu kai kaɗai muke bautawa wato ainihin na'budu ainu wahiduk to kalmar na'budu shine ma'ana muna kai kaɗai muke kaɗaitawa wa nuti'uka wato kuma muke maka da khadi'ina muna masu risinawa wal ibada abinda ake ce da bauta at-ta'atu ma at-tazallul wal khudu' shine da'a tare da kaskantuwa da kuma mi risinawa ga ubangiji wa summiyal abdu abdan li dhillatihi wa inqiyadihi sannan an kira bawa da wannan suna saboda kaskantuwarsa da kuma risinawarsa wa iyyaka nasta'in sannan kai kadai muke neman taimakon sa natlubu minkal ma'una ala ibadatika ai muna neman taimako wato a bisa bautarka wa ala jami'i umurina da kuma dukkan al'amuranmu ma'ana kenan dan adam yana da buƙatuwar ya nemi taimako da zai bauta taimakon Allah akan bauta mishi da kuma taimakon Allah akan dukkanin me al'amuransa domin Allah bai taimake ka ba sai ka ini kana bacci maimakon ka fita gurin nema an gane kaga kenan. amma in Allah ya karfafe ka sai ka ka tashi cikin nishadi in Allah bai karfafe ka ba za ka tashi kai sahur ba sai ka jin ka tashi za ka yi sahur kamar kanka zai yi mi zai bindiga amma kuma in Allah ya taimake ka sai ka ka riga kame ka miƙe don haka wato ainihin mutum ya koyi taimakon ya koyi wato ainihin neman taimako a wajen Ubangiji ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yawa abla da abbas wasiyar cewar idza sta'anta fasta'in billah wannan tarbiyantar da shi yake yana neman taimako amma in kuma zai nema ya nema a wajen wa a wajen Ubangiji ta'ala shi kadai qawluhu ihdina as-siratal mustaqim to fadin Allah ta'ala ka shiryar da mu tafarki madaidaici ihdina arshidina ma'ana ihdina shine arshidina wa hadha ad-du'a من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت wannan addu'a daga muminai wato ainihin tare da kasantuwarsu akan shirya amma suke addu'a Allah ya shiryar da su to ma'anarta shine Allah ya tabbatar da su an gane yawa da kaji annabi yana addu'a shirya to yana addu'a ne ta Allah ya kare mai tabbatar da shi domin shiryayye ne shi wa bi ma'ana talabi mazidil hidayah sannan kuma da ma'anar wato neman ƙari na mai shirya ɗin li'anna al'altafa wal hidayat min Allah ta'ala la tatanaha ala mazhabi ahli sunna domin wato ainihin tausasa tausasa na ubangiji da shiryarwa ta sa ba sa tukewa a mazhabi na ahli sunna ma'ana bawa kullum yana da buƙatuwar ya nemi ƙarin shirya a wajen ubangiji ta'ala mala yake cewa as-sirat wa sirat bis-sin rawahu ruwais an yaqub wa qumbul wa huwa al-asl as-sirat wato ainihin a karanta shi da sadin ko da sinun karanta shi da sinun shine ruwais ya rawaito shi daga yaqub haka kumbul ya karanta mala yace wanda shine asali karan da sinun din summiya siratan li annahu yasrutu sabila sannan an kiraye shi da sirat da sinun saboda yana jeranta wato ainihin tafarki an ce tafarki hanya to matafiya in sun bi tafarki shine yasrutu sabila yana jeranta matafiya wa qara hamza bi ishmami zai hamza kuma ya karanta az-sirat da ishmam shine az-zirat an gane kamar yadda khalaf yake karanta az-zirat da sirat khalaf an hamza kenan duk yanda ta zo a qur'ani ya karanta ta az-zirat ko zirat amma kuma khallat iya nan wannan az-zirat al-mustaqim iya ita ne yake karanta ta da me da ishmam an gane kuwa kenan wannan sirat tana da qira'a guda wannan guda uku ko dai sirat da sadin ko sirat da sinu ko kuma zirat an gane da ishmam wa kulluha lughatun sahiha mala yace dukan su harsuna ne me wato aini ingantattu dan haka hikimar Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani da waɗannan lahajat saboda wani yanzu in da ka kashe shi kace yace sirat da sadin ba zai iya ba sai dai yace sirat kamar yadda wani a bangare guda an kace yace maka sirat zai yace zirat kace yace sirat kamar mutum zai ce zirat haka harshen sami yake wal ikhtiyar asad amma abinda aka abinda yake zababe shine karanta shi da sadun inda akthar qurra inda akthar alqurra li muwafaqat almushaf aw mafiya yawan makaranta saboda me dacewa da rubutun alqur'ani da wa asluhu fi lugha at-tariq al-wadih nan da yace ma dacewa da rubutun alqur'ani saboda da aka tashi rubutun alqur'ani ba da sinu aka rubuta shi ba da me aka rubuta shi da sadu ishmam kuma sai dai ai wata alama da yake nuna wannan ga ga wani hukunci ne a kansa an gane dan haka yace wa wa asluhu fi lugha at-tariq al-wadih wato asalin as-sirat a yaren larabci shine wato ainihin tafarki wanda yake fayyatacce قوله صراط الذين أنعمت عليهم فدن الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم واتو تفلكن كشرية دمو تفلكن ودن دكي نئما أكنسو أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق أي كي مسو بيوا دشرية روادا كما دا تدسو غير المغضوب عليهم يعني صراط الذين غلبت عليهم واتو با تفلكن ودن دكي في شيدة سوبا والغضب هو إرادة الانتقام من العصا في شيدة نشيني نفن واتو يون أقوبة غماسو سابو kenan akwai waɗanda Allah ta'ala yake wato ainihin fishi da su kuma akwai ayyukan da suke sa Allah ta'ala ya fishi da me da bawa sai bawa ya guje su wa ghadabullahi ta'ala la yalhaqu usatal mu'minin inna ma yalhaqu al-kafirin malan yace wato ainihin fishin Allah kuma yana riskar masu sabo ne ko kuma baya riskar mu'minai masu sabo yana riskan kafirai ne ko shi yasa kafirai Allah ta'ala ya fishi da su wala dallin ay wa ghairu dallin anil huda sannan ba kuma tafarki waɗanda suke batattu ba ai batattu daga barin shirya waɗanda su ne ba su bi tafarki na shirya ba wa aslul dalal al halak wal ghaibuba asalin wato ad dalal shine wato halaka da kuma bacewa yuqalu dalla al ma'u fil laban idha halaka wa ghaba akan ce mi ruwa wato nono ya bace ko kuma ruwa ya bace a nono idan aka rasa shi wa ghairu hahuna bi ma'ana la wato nan ghail maghdubi ma'anan ghail shine la wala ma wala bi ma'ana ghair ita kuma wala dallin la din nan ma'ana me tana daukan ma'ana ne na ghair walidhalika jaza al-ataf kama yuqal shi yasa ya halasta aimi ay atafi kamar yadda ake cewa fulanu ghairu muhsin wala mujmil ay wa ghairu mujmil akan jingina was-sunnatu lil qari' an yaqul ba'da faraghihi min qira'ati al-fatiha amin mala yace sunna a wajen mai karatu shine idan ya gama karatun fatiha yace me amin amma a cikin sallah ne hadisan da suka zo duk sun nuna aina ne a cikin sallah ne an gane ba a wajen sallah ba bi saktatin mafsula anil fatiha amma da shurwan da yake rabe da me da fatiha din ma'ana ba za ka ce wala dallina amin ba an gane ba za ka yi haka sai dai wala dallin sai kai shuru sannan ka ce me amin wa huwa mukhaffafun kuma ana cewa amin ne da takfif wa yajuzu inda nahwiyin mamdudan wa maqsura a wajen malaman nahawu ya halasta ka ce amin ko amin wa ma'anahu Allahumma asma' wastajib ma'ana amin shine Allahumma asma' ya Allah ka saukaji wastajib kuma ka amsa mana an abi hurairah ta annan nabiy sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin faqulu amin idan liman ya ce ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin a sallah kenan ko to sai ku ce amin fa innal mala'ikata taqulu amin to saboda mala'iku suna cewa mai amin da wannan malamai suka ce kenan tare da liman ne za ku ce mai za ku ce amin ba za ku bari sai liman ya faɗa ba sannan ku mai ku faɗa kenan ana so da liman da mamu dukka su ce amin mala'iku ma a sama suna cewa mai amin wa innal imam ya kulu amin kuma wato liman ma yana cewa amin faman wa faka ta'minuhu ta'min al mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku to me an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kenan mu yanzu in liman yana sallah ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya ce amin kai ma ka ce amin a sama ma mala'iku suna cewa amin amin idan taka ta dace da ta mala'iku to kuma an gafarta maka shi yasa daga cikin abin da annabi sun ce yahudawa suna mana hasada a kansa shine faɗin amin a sallah so da sun san iya faɗin amin a sallah zai iya sa ka samu gafarar zunubi shi yasa su yaran yahudawa suka ce amin sunan gunki ne ku daina faɗa wannan yaran yahudawa ne an gane yau su suka gwada musu cewar to ga wani bari mu shigo musu da shubuha daga jikokinmu cewa suna ce musu amin sunan gunki ne saboda su daina mai wannan shubuha ne an gane a amin annabi ya ce idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin umarni ne عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب يقول وتدق العلاء عبد الرحمن شورياجي دان السائب ناتشيوا سمعت أبا هريرة يقول ناجى أبو هريرة ناتشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي من صلى صلاة دون دي صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن بكرن تفاتها أشكنت بكو فهي خداج تبتشكبا أنغاني هي خدا هي خداج غير تمام annabi ya ce ba ta cika ba hiya khidajun ghairu tamam annabi ya baki uku cewa fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghairu tamam annabi ya ce tauyayya ce tauyayya ce tauyayya ce ba ta cika ba kenan karanta yin sallah babu fatiha wannan raka'ar me babu ita yau babu ita akwai wani abokin mu ana qiyamul layl ya raka'ar farko kawai tsabar yana Allah Allah ya fara karatu kawai da ya Allahu akbar sai bude mushafi kawai sai ya fara karatu aka yi raka'ar farko aka yi ta biyu aka yi ta uku na zo na a ta hudu ina tunani ko a ta biyu ko a ta hudu ba na zo na same suna rukuwai aka dago aka da su ana dago akwai sai ji an fara karatu sai ce subhanallah dan ce subhanallah sai ya dawo sai ya fatiha sai sai da aka idar da wannan rakawoyi biyun qiyamul layl ne sai aka ce ma rakoyin baya ma da aka yi duba fatiha ce musu to mun ga wannan raka'ar gaba ɗaya me babu su ranar za mu dogon kiyamun laili kenan da haka dole sai da aka sake waɗannan rakawoyi din kenan kun gami babu sallah an gane man salla salatan annabi ya ce duk wanda ya wata sallah lam yaqra fi habi ummil qur'an babu ummul qur'an a cikin tafiyar khidajun to tauyayya ce nan babu takan zo da ma'anan mutum bai karanta ta ba du kuma takan zo da ma'anan bai iya karanta ta ba yawa shi yasa bambanci a fatiha a dukkan kira'o'in alkur'ani shine ko dai sirat da muka faɗa ka faɗa da sinu sirat zirat sirat ko misali alaihim alaihim misali amma babu wai gairin magarubi alaihim alaihim babu shi kuma wanda ya ita ma khidajun khidajun khidajun wannan raka'ar babu ita an gane kuwa don haka bambanci babu wani ya zo ya ce muku wai warashe ki dama zai ce maka warashe ki ba warshi yake ba warashe yake don haka ko da warshi ne bambancin warshu da hafsu suratul fatiha in ma warshu kake iya guri ɗaya ne maliki malik sai lissafin ayoyin yawwa shine kawai wancan alhamdulillah rabbil alamin ne aya ghayr maghdubi alaihim waladdallin aya shine warshu shi kuma hafsu bismillahir rahmanir rahim aya siratal ladina an'amta alaihim har zuwa ƙarshe aya amma kar wani yazo ya ce mana ya ce ghayr maghdubi alaihim walarrali ko waladdallin ko waladbalin ya ce maka me warshi yake ba warshi bane bambancin warsh da hafs shine wannan ya ce maliki yawmiddin hafsu kenan warshi ya ce maliki yaumiddin an fahimci wannan yau yana da kyau mu gyara don haka dai duk sallan da aka yi ta babu fatiha to khidajun an gane qala fakultu wato al'ala da abdurrahman ko abu sa'ib kai sai yake cewa sai na ce ya aba huraira ya aba huraira inni ahyana akunu wara al-imam yace to gashi annabi ya ce sallar raka wato sallar da ba fatiha ko bata cika ba tauyayya ce to ni kuma wani sa'in zan kasance a bayan liman ya zan yi faghamaza zira'i sai wato anin ya zunguri da matsina ya ce wa qala ko dan tsina ce iqra biha ya farisi fi nafsik yace ka karanta ta boye kenan sunna shine lokacin da baka jin karatun liman yana sallah to zaka karanta ne fatiha amma a asirce an gane su kama masu bin mazhaban shafi'iyya sun ce a bayyana ma in liman ya sai kayi sai aka ce to ya za ka yi suka ce in yi alhamdulillah rabbil alamin sai ya danyi shuru kai ma sai ka fada a haka za ku kare suka ce ko kuma in ya gama fatihar sai ya shuru sai ku yi taku shi yasa nan kaje kasashen da suke bin mazhaban shafi'iyya idan liman ya ce siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai ka ji yayi shuru sai ka ji duk masallacin suna alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka ji sun kaita shi yasa shi imamul albani muhammad nasiruddin albani ya kawo sifatu salatin nabi cewa babu dalilin wannan amma tunda sun tafi hakan haka ne za su iya yi babu dalili da yake nuna liman ya shuru din nan ya ba su damar to amma tunda sun tafi akan mazhaban kuma suna da wajihin su cewa gashi annabi ne ya faɗa tauyayya ce to dan haka su sun tafi dole da mamu da liman dole kowa sai ya bi sai kan tafi amma jumhur sun tafi cewar idan ka ji karatu a bayyana na liman to kai ma hukuncin me kake ɗauka mai karatu amma idan baka jin karatun liman sawa'un saboda nisa na murya ko kuma saboda a asirce ke to kai ma nan dole zaka karanta me zaka karanta fatiha yawwa fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah yace saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa qala allah allah na cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba suratul fatiha ita ce as-sala ana an gane tsakanina da bawana wato gefe biyu fanisfu hali gefe ɗaya nawa ne shine malamai suka ce yabo da godiya da yake cikin sura wanisfu hali abdi rabinta kuma na bawa na ne malamai suka ce shine addu'ar da take cikin mi sura din an gane da kuma risina wadda take cikin suran su iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su ihdinas siratal mustaqim amma alhamdulillah rabbil alamin shine na ubangiji wali abdi ma sa'al sannan bawa na na da abin da ya roka ko za wato abin da ya roƙa nasa ne zan bashi qala rasulullah sallallahu alaihi annabi yace iqra'u ku karanta yaqulu al-abdu idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya faɗi wannan yaqulu Allah sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mu kun gona na ubangiji ne wa yaqulu al-abd sai bawa ya ce arrahmanir rahim wannan ma na ubangiji ne yaqulu Allah sai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni wa yaqulu al-abd sai bawa ya ce maliki yawmiddin wannan ma na ubangiji ne يقول الله سي الله يتشي مجدني عبدي بانا يجرم ماني يقول العبد سي باوا يتشي إياك نعبد وإياك نستعين سي الله يتشي هذه الآية بيني وبين عبدي to kun ji wannan na bawa ne sai Allah ya ce wannan tsakanina da bawa na ne wali abdi ma sa'al sannan bawa na yana da abin da ya roka yaqulu al-abdu sai bawa ya sake cewa ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai Allah ya ce fa haula ila abdi wa li abdi ma sa'al kenan kun ga sai Allah ya ce wannan na bawa na ne kuma bawa na na da abin da wato an ya roƙa kenan kun ga wannan kaso wato na ko suratul fatiha rabunta ga na ubangiji ga ubangiji rabi kuma ga me ga bawa an gane wannan kuma shine karshen tafsiri na suratul fatiha zamu cike da hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim daga cikin hadisan da suka nuna falana na fati hadisan abu sa'id al-khudri yake cewa wasu wannan wasu ayari wato anin sun yi bulaguro daga sahabban annabi sallallahu suka sauka a kabila anguwa daga cikin anguwannin laraba ko riga daga cikin rigajen su sai suka nemi su sauke su a matsayin baki sai suka ki an gane da suka ki saukan su da dare sai kunama me ake ce kunama me mahaukacin cizon nan duwu sai ta dara masa cizo a sarkin rigar sai ya rikice ya fita a hankalinsa suka yi maganin duniyar nan du malamansu na gargajiyar lokacin suka kawo dutsimin da za su kawo bai sauka ba ciwon nan sai suka ce to akwai wasu baki duk da dai ba mu sauke su ba to amma mu je ko akwai wanda za mu samu mai ruka a cikinsu da suka je ɗaya daga cikin mutanen ayarin ya ce zan yi ni na iya ruka ya ce amma idan muka zo baku sauƙin ba ya ce zan muku amma da kuɗi aka yi lada cewa za su ba su wani yanki na tumakai ko awakai ya je shi ya ce iya abin da ya karanta masa suratul fatiha yanda ka san me an sunce shi daga turki sai ya tashi ya ware babu wannan ciwo aka ba su tumakai ko awakai da aka yi musu alkawari har za su raba suka ce a sai mun zo mun faɗa annabi sallallahu alaihi abin da ya faru da suka zo suka faɗa annabi sallallahu alaihi annabi ya ce wa ma yudrika anna ruqya mai waye sanar da kai cewa ruqya ne ma'ana sai ka dace ruqya ce dan haka annabi sallallahu ya umarce su da su raba abin da suka samu kuma ma su bashi wani kaso karkashin wannan shine kenan ina son fa'idatar da mufatiha ruqa ce yawo cikin ka na ciwo da daddare ka ɗora hannunka ka ka karanta me karanta fatiha ɗanka ya tashi da daddare yana fama da ciwon kai ko ciwon ciki ko wani abu to ka ɗora hannu ka karanta masa me fatiha wani yana fama da aljanu ka ɗora hannu ka karanta masa me addu'an koran aljanu fatiha ne ba wani abu bane ba wani ganye daga Kano da za a siyo ko daga Masar ko daga Sudan duk ƙarya ne cin kuɗi ne don haka zancen gaskiya ku iya karanta fatiha daidai kana da yaro mai makare a gida aljanu sun tashi ka ɗora hannu kana karanta masa fatiha wallahi za su tafi kuma za a ga waraka an gane kuwa mu mun jarraba mun gaggani da daddare na sha tashi ciki na na ciwo ko wani abu wallahi na ɗora hannu na karanta fatiha ban san lokacin da zan koma bacci ba don haka wannan ita ce roka shar'iyya an gane kuwa amma wani abu da da kakanninmu suke iya su suka iya ba za su karantar da kowa ba a ce iyawa ne iya kama kai ko wance ba wani kamun kai shine ka dora hannu kuma ba matsewa mutum kan ake ba dora hannun kawai za ka yi ka karanta masa fatiha yawa babu wani abu don haka fatiha sura ce mai albarka in gane kuwa sura ce kuma wacce take waraka haka mutum ya yi riko da fatiha fatiha akwai alkhairi cikin insha Allah ta'ala kuma gobe za mu tashi suratul baqara an gane yau mun ce tafsirin tafiya za a yi ba tsayawa za a yi ba an gane kuwa Allah ta'ala ya mana dace wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kafin ka cike kuma wanda suke dauki nauyin duk gudanar da wannan tafsir sune ɗaliban wannan markazi akwai dalilin da yasa na faɗa an gane dalilin zai biyo ba wanda suke ɗaukan nauyin ba wani bane daga wani waje ɗaliban wannan markazi su ne suke ɗaukan nauyin gudanar da wannan wannan tafsiri duk wani abu da kuka yana gudana Allah ta'ala ya kara musu albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh